الله الرحمن الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله yau juma'a biyu ga watan rabi'il biyu ga watan ramadan jira 1444 za mu tashi a inda muka tsaya jiya kan aya ta goma sha bakwai cikin suratul bakara ko yawa inda ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim na'am
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
na'am masaluhum ay sifatuhum fi nifaqihim siffarsu a cikin munafincin su irin nifaqarsu kamar lallazi sauƙada naran auƙada naran fi zulmatin kamar kwatancin wannan ne wanda ya hura wuta fi zulmatin a cikin duhu falamma aba'at ma haulahu yayin da anarar ta haskaka ma haulahu abin da yake gefansa fa'absara sai ga shi kenan sai ga hanya bayan da yana cikin duhu shi kenan da wutan nan ta zo ta haskaka shi kenan fa'absara sai kuma ya zo yana ganin hanyar inda hanya wasar fa'a ya zama ya ji ɗumi da wannan wutar wa'amina ya zama ya amuntu man ya hafu daga abin da yake shayinsa zahaballahu bi nurihim ubangiji tabaraka wa ta'ala sai zo kuma ya tafiyar da wannan hasken nasu ai adfa'ahu ubangiji ya bice shi wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ubangiji wa tarakahum sai ya basu fi zulumatin a cikin dukkai la yubsirun ba sa ganin ma haulahum abin da yake jifan su na'am mutahayyirina an tariqi suna masu kai komo suna masu ɗimuwa ga barin tafarki wanda yake madaidaici ha'ifina suna masu tsoro ba ka zalika haƙula'i to haka nan wa'annan su wa'annan munafakai haka suke amanu bi izhari kalimatul imani sun yi imani saboda wato sun yi imani da bayyana kalmar imani a baki ne iya baki ne kuma imanin nasu saboda haka imanin nan da suka yi shikenan ya tsare musu abubuwa da yawa ba za a yaƙe su ba ya tsare musu dukiyarsu ya sa su cikin yan aminci amma kuma imanin nasu ya cikin zuciya suke faɗi za matu a yayin da suka mutu kuma ja a humul khawf wala azabu dan haka azaba sai ta zo musu tsoro sai zo musu wala azabu da kuma azaba suna mutuwa kuma shikenan daman iya baki ne shi wannan shi imanin nasu na'am
فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آلامهم من السواحل حذر الموت والله محيط بالكافرين.
bukun umyun su ma'ana hum summu su wato kurame ne an alhaƙi gabarin gaskiya su wa'annan munafukai falla ya su maƙunahu sama a ƙabulin don haka ba sa iya jin gaskiya ji wanda ike na karɓa bukumu ga su kuma bebaye an alkhairi gabarin aikin alkhairi falla ya ƙulu ba sa iya faɗan gaskiya umyum ga su kuma wato makafi an tsariƙil huda gabarin wato tafarki na shirya fala ya raunahu ba sa iya ganinsa fahimsu layar ji'una ba sa iya jiyowa ana balalati gabarin bata na'am auka sayyibin ko ku a kwatancinsu ka sayyibin kamar ma'abuta girgije ne wanda aka yi musu aka girgije ya zubo musu minas sama'i daga sama as-sahabi kenan girgije fihi ai as-sahabi a cikin wannan girgijen zulumatun akwai dufai mutakasifatun wato tarin dufai wa ra'adun ga kuma ga kuma tsara tsawa shine yace huwal malaku al-muwakkal bihi wato shine mala'ika wanda ake wakkalawa da wannan ita tsawar wakila sautuhu wasu malaman tafsiri suka ce a sautinsa wa barqun yaj'aluna asabi'ahum dan haka suna sanya asabi'ahum in yatsun su fi abanihim a cikin majiyan su shine kunnuwan su min adal sawaiqi saboda wannan tsawar wato hadarul mauti khawfal mauti dan shayin mutuwa min sama'i hada kajinta to kazalika haula'i to haka waɗannan munafikai suke idza nazal qur'anu idan alqur'ani ya sauka wa fihi zikrul kufri almushabbihi bihi bizulmati ya zamo a cikin alqur'ani ayoyi suka sauka ayoyin Allah wanda a cikin sa ana ambatan kafirci wanda shine ake shabbaha shi da zulmatu shine wannan dufai wal wa'idu alai da kuma narko a kansa almushabbihi bihi bir ra'adi wanda kuma shi ne aka shabbaha shi da wannan wato tsawa wal hujjajul bayyinatu da kuma hujjoji wanda suka mabayyane al mushabbahati bil barqi wanda su kuma aka kamanta su da cewa su ne wannan warkiyar to yasudduna abanahum sai ga suna toshe kunnuwan su dan kasta dinga jin alqur'anin fayimilu ilal imani saboda idan sun ji za su karkata zuwa ga imani sun ji hakikanin gaskiya bizulmati wal wa'id alaihi ilal imani wa tarki dinihim wa huwa indahum mautu su a gurin su wannan mutuwa ne idan sun ji alqur'ani sun ji lamarin gaskiya sai su dinga nema su karkata zuwa gare shi dan haka sai su dinga toshe kunnuwansu domin kada su ji dan kar su karkata zuwa imani wallahu muhitin bil kafirin ubangiji mai rutsawa ne ga su kafirai ubangiji ya rutsa su na'am
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم ita wannan walƙiya wato ya kusanta ya hadafa absaruhun ya fauce magannansu ayya akudu hadisu ra'atin ya fauce gannan nasu kullama a ba alahum ko yaushe ne ya haskaka gare shi masaukihi sai su tafi cikin wannan hasken nasa wai za a zalama alaihi idan kuma ya duhu gare su fa kamu sai su tsaya waƙafu sai su dakata saboda irin abin da irin motsawar da yake zuciyarsu na irin hujjojin da yake cikin alkur'ani wata sadiqu hulle ma sami utihi ma yuhibbuna wa wuqufuhum amma yakrahun walau sha Allahu da ubangiji ya so la zahaba bi sam'ihim Allah sai ya tafiyar da gannan nasu bi ma'ana asma'ihim ubangiji sai ya tafi da ganin nasu mujiyan nasu wa absarihim da kuma gannan su shine idanuwan su az-zahiratu na zahiri kama zahaba bil batinati kama yadda ubangiji ya tafi da idanun su da mujiyan su na batini da Allah ya so da ganin nasu na zahirin ma da jin su na zahirin duk Allah sai ya tafiyar da shi inna Allah haƙiƙa Ubangiji ala kulli shay'in qadir Ubangiji mai iko ne afsa komai sha'ahu da ya so shi yawa Ubangiji mai iko ne akan sa abinda mashi asa ta nufe shi to mai iko ne akan wannan abin wa minhu izhabu ma zikira daga cikin sa akwai tafiyar da abinda aka aka ambata na'am
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
na'am ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahlu makkata wato yana nufin mutanen maka kenan wanda shine abin da shi mufassir ya tafi akan sa anan wajen wanda shine matafiya ta Abdullahi bin Abbas na cewa duk inda ka je an ce ya ya ayyuhan nasu to shi ana kira an ce ya ayyuhan nasu to taujihin khitabar yana fuskanta ne zuwa ga su mutanen maka duk da dai al'ibratu bi umumin lafazi wanda kuma a cikin jamhurin mufassire wasu kuma sun tafi akan cewa a ana nufin dukkanin mukallafai dukkanin wani mukallafi ya shiga cikin wannan faɗi ubudullaha ai ubudu rabbakum ai waishidu rabbakum ku kadaita ubangijinku allazi khalaqakum wannan wanda ya halicce ku ai an sha'akum walan takunu shay'a ya kaje ku a halin ba ku kasance komai ba tun babu ku ya kaje ku wa khalaqal ladina min qablikum kuma ya halicci wannan da suke gabaninku la'allakum tattaqun tabbacewa ku kwa ji shayin ubangiji ku ji shayin uba sabi ibadati ta hanyar bauta masa na'am
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wannan da ubangiji ay khalaqa lakum ya halitta muku ƙasa firashan halin ta zamo shimfiɗa gare ku shine bisa dan yubta rashin shimfiɗa da ake shimfiɗawa la gaya ta salabati ba wadda ta kai mutuƙa cikin tauri ba awul layuna ko kuma cikin wadda za ta kai mutuƙa cikin taushi fala yamkinu istiqraru alaiha yanzu ba za a iya tabbata akan ta ba wasama'a sannan ubangiji ya halicci wato sama bina'an shi kuma ta zamo rufi gare ku ta zamo bina'an ta zamo rufi gare ku wa'an zala minan sama'i ubangiji ya saukar da ruwa minan sama'i daga sama da ya saukar muku da wannan fa'akar jabihi minan samarati ya fitar da wato a samarati nau'o'in wato itatuwa kayan tsirrai bihi da sababin wannan ruwan rizqan lakum Allah yayi muku wanda ne gabaki ɗaya dan arziki gare ku takulunahu domin ku ci yawa fala taj'alu lillahi andadan dan haka kada ku sanya kinne ga ubangiji shine abokan tarayya ga ubangiji fil ibadati a cikin bauta wa antum ta'lamuna alhalin ku kun san annahu cewa ubangiji alkhaliqu shine mahalicci wala yakhluquna su kuma wannan iyayen gidan da kuke tara ya su da ubangiji su ba su halitta ai wala ya kuni ilahan illa man ya haluku ai ba wanda zai zamo Allah sai wanda yake halitta wanda ya zamo baya halitta ya za a ce masa Allah sai wanda ya kaga wanda ya halitta wannan shi ake cewa ubangiji na'am
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين نعم وإن كنتم في ريب idan kun zamo firebin a cikin kokonto shakkin kokonto kenan mimma nazzanna ala abdina daga abin da muka sauko ala abdina gabawanmu shine shugaba sallallahu alaihi wasallama min alqur'ani daga alna alqur'ani annahu min indillahi kuna kokuntun cewa wannan alqur'ani daga Allah ne to fatu bi suratin min mislihi to ku zo da wata sura mana min mislihi kwatancin shi alqur'ani almun ayal ayil munazzali wa ay ma'ana wanda yake abin saukawa hiya wadda za ta zamo misluhu kwatancin alkur'ani fil balagati wa husnul hizami wanda zai zamo irin alkur'ani gurin balaga da kyakkyawan tsari wani ikhbara anal gaibi da kuma labari ga gaibi ku zo da shi mana shine yace wa suratu qira'atun laha awwalun wa akhiru aqalluha salatu ayatin mafi karancinta ita ce ayoyi guda uku shine suratul kausari to ku zo da ita mana kuma ai larabawa ne idan kuna ku kwanto kuna cewa ai alqur'ani ba daga Allah bane tunda ku laraba ne kuma alqur'ani ya sauka da larabci to kuma ku zo da kusancin alqur'ani mana wad'u shuhada'akum ku zo kuma da wato alihatakum iyayen gijinku allati ta'buduna hawa inna wanda kuke bauta musu din wanda kuke rayawa su ma iyayen gijinku ne to shikenan wad'u ku zo su ma su taimaka muku akan zuwa da alkur'ani min dunin lahi wanda kuke bauta min dunin lahi ba Allah ba ai gairahu ai wani salitu inakum domin su taimaka muku akan zuwa da alkur'ani in kuntum sadiqina idan kun kasance ku masu gaskiya ne fi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cikin kasancewar shugaba sallallahu alaihi wasallama qala hu min indi nafsihi ai yana faɗan alkur'ani ta jihar kansa ne to fa fa'alu zalika to ku ku yi hakan mana ku zo da alkur'anin mana fa innakum arabiyuna fusaha'u musluhu kuma ai larabawa ne kuma kuna da fasaha walamma adazu an zalika qala ta'ala na'am
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا idan ba ku iya zuwa da ba ku iya zuwa da abin da aka ambata ba saboda gajiyawarku shine alqur'ani walan taf'alu zalika dama ai ba ku iya samun ikon yin haka ba ba za ku iya zuwa da shi ba har anan gamma ba za ku taba iya zuwa da kudancin alqur'ani ba lizuhuri ijabihi to fattaku dan haka fattaku naral lati waquduha hannasu ku ji shayin wuta bil imani billahi ta hanyar yin imani da Allah wa annahu laysa min kalam bashari ta hanyar cewa shi ba zancen mutum bane shi alqur'ani dan haka ku ji shayin wutan nan wadda waqudu hannasu wato abun ruru wutar abinda ake hura wutar karmaminta annasu shine kafirai wani hijaratu da kuma duwatsu ka asnamihin kamar irin gumakan nasu wutar da karmaminta shine kafirai wal hijaraku da kuma tsaunuka duwatsu shine ce ka asanamihim minha kamar irin wayannan gumakan nasu minha yana daga cikinta yana daga cikinta dan haka ku bi tsoron wannan wannan wuta tubtaqadu bima zikira wutar da ake hura ta da abin da aka da abin da aka ambata la kanarud dunya ba irin wutar duniya ba tuttaɓar bilhaɗad wa nahawi ita wutar duniya ana hura ta ne da ice yawa da karmami shikenan da wani abin shikenan sai amma ita wutar lahira to ba haka bane uiddat wanda kuma an tandu wannan wuta ne lil kafirina da su gafirai yu'azzabuna biha za a azabta su a cikin wannan wuta na'am
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون bashir allazina amanu ya rasulullah ka bawa wa'annan da suka yi imani la- wanda suka gaskata Allah ka ba su labari wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari ka ba su labari anna ai bi anna lahum jannatin aljannati ta tabbata gare su shine hadaika za ta shadarun wa masakina tajri min tahtiha ai tahta ashjaraha wa qusuriha al anharu wanda koramai take gudana min tahtiha ta karkashin itatiyarta ai almiyahu fiha wan naharu wan naharu almudu allazi jiri fihi alma'u li anna alma'a yunhiruhu ay yufiruhu wa isnadar jari ilayhi mujabul kullama ruziqu minha ko yaushe ne aka azurta su minha daga wannan kayan wato abinci da itaciya na aljanna aka uri'imu min tilkal jannati ya zama aka ciyar da su daga cikin wannan kaya na aljanna min samaratin daga wani ɗan itace rizqin aka aka ciyar da su wani wani abu daga cikin dan itace na aljanna qalu su ce hadha allazi ai musulu ai wannan ai kwatancin abin da aka ciyar da mu ne min tun kafin shi in kama an kawo musu wani abu na abinci na aljanna an kuma kawo musu wani sai ce ai wannan irin wanda aka kawo aka ba mu ne kafin shi min qablihi ka ai qablihi kafin shi saboda kamancecen ne su ayan itaciya na aljanna wa atubihi ai aka zo musu da shi mutashabihan yashbihu ba'dahu ba'dan launan wa yahtalifu da'aman wato yana kama da juna a wajen launi amma kuma a wajen ɗanɗanan sai kuma ya saba wala hun fiha azwajin sannan kuma matayi ya tabbata gare su fiha a cikin aljanna min alhudu wa gairiya mutaharatun wanda suke ababen tsarkacewa ga barin haila da dukkanin wata kazanta wa hun fiha khalidu su masu tabbata ne a cikin aljanna ba za su kare ba ko ba za su tsarka cikin aljanna ba na'am
إن الله لا يستحي أن يظلم أما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل كثيرا ويهدي كثيرا وما يضلهم إلا الفاسقين wannan ayar ta sauka ne don rajji ga su yahudu yayin da ubangiji tabaraka wata'ala ya kwa- ya sanya kus- misali kwatanci ga kuda wa in yaslubuhum zubabu shay'an da kuma an kabuti shine gizo-gizo kamar salal an kabuti sai suka tato ne Allah yake nufi da wannan kwatancen ne a rasa abin da za a yi kwatance da shi sai sai sai kuda kamar suna saggara lamarinsa sai kuma gizo-gizo gizo-gizo karamar halitta kaskantaccen abu da shine ubangi tabaraka wa ta'ala sai yake cewa inna allaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha haqiqa ubangiji la yastahi baya kyamar ay yadriba masalan ya sanya wani kwatance ma ko yaya ne yawa kowane irin kwatance na ubangiji baya kyamar ya sanya shi ba'udatan sau- sauro ne fama fawqaha ko abin da yake sama da sauro yawa ai la ya turuku bayanahu ubangiji baya barin bayaninsa lima fihi min alhikami saboda a cikin sa akwai hikimomi da ubangiji ya ajiye duk abin da ya gani na halittar Allah to akwai hikimomi da ubangiji ya ajiye a cikin wannan halittar yawa shine yake cewa fa amman lazina amanu amma su wanda suke zama sun ba da gaskiya sun yi imani da Allah fayan alamuna ai sun sani annawul haqu cewa shi wannan kwatancen alhaku ma'ana matabbaci ne alwaƙi umoki ahu wato mai afkuwa ne a ma'afkarsa yawwa matabbaci ne ubangi tabaraka wata'ala ya ajiye shi ne a inda ya dace shi ne alhaku wato matabbaci ne min rabbihin daga ubangijinsu wa amma lazina kafaru amma wanda ya zama sun kafirce ubangiji fa yaquluna sun ce ma ba aradallahu bi hadha masala ai me Allah yake nufi da wannan kwatanci yawa me ake nufi da wannan kwatance yudillu bihi kafiran ubangiji yana batar da wato da yawa bihi da wannan kwatance ubangiji ya batar da su gabarin gaskiya li kufruhum bihi saboda kafircewar su da shi wa yahdi bihi kafiran kuma shiryar da wasu da yawa min almu'minina daga cikin mu'mine bihi da wannan kwatance litasdiqihim bihi saboda gaskatawar su da shi wa ma yudilli bihi ba kowa yake batarwa da shi ba illa alfasiqina sai waɗanda suke masu fita halharji na an ta'atihi wanda suke masu fita daga tsar ubangiji na'am lazima
والذين ينقضون عهد الله allazina الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
allazina su su fa wayannan su alfasiki ne wanda suka masu tsara daga daga tsarin ubangiji wayannan ne yankuduna da suke warware ahadan lahi alkawarin Allah abinda ubangiji ya alkawari gare su a cikin littattafai min al-imani bin nabi sallallahu alaihi wasallama na dafi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama min ba'di misaqihi bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kulla alkawari da shi ya karfafa alkawari da shi wa yaqba'una kuma suke yanke ma amarallahu bihi ayyusala abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni da asadar da shi min al-imani bin nabi sallallahu alaihi wasallama daga imani da annabi sallallahu alaihi wasallama war rahimi da kuma zumunta wa gairi zalika da wani wannan yawa aikin su kenan yawa ya zamo sun warware alkawarin da aka yi da su na imani da annabi domin dukkan dukkan al'ummatan da suka gabata babu al'ummar da da annabinta da zai zo sai da aka yi alkawari da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo zai ba annabi kuma yayi alkawari da haka akan al'ummarsa wai za hadha Allah misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna yawa wa yaqba'una sannan kuma suke yanke ma amara Allah bihi ayyu sala abinda ubangiji ya umarni da asadar da asadar da shi na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zumunta da wani wannan yawa duk abin da ubangi tabaraka wa ta'ala wato ya umarni da asadar da shi Allah baya so a yanke shi shi yasa kaga hadisin na Imam al-Bukhari wanda yake tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabni bi amalin yudkhilun aljanna ka bani wani labarin wani aiki da zai shigar da ni aljanna yake ta abudallahi wala tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kada ka tare ya komai da shi wata ƙimus salata wa tutun zakata sai ce wata sunan rahima ka sadar da zumunta wa yufsiduna fil ardi kuma suke yin barna a cikin ƙasa bil ma'asi ta hanyar saba wa Allah wata awiki anil iman da kuma tsarewa ga barin imani ulaika kaga wa'annan al-mawsufuna bima zikira wanda abu siffantawa daga abin da aka ambata dinnan humul khasiruna wa'annan su ne tafafu limasirihim ilan nari saboda koma komansu ta tabbata ne zuwa wuta almu'abbadata alayhim wadda za su zama sun dawwama a cikin ta na'am
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
kaifa takfuruna billahi ya ahlan makata ya ku mutanen maka ta yaya za ku dinga kafircewa Allah wa kuntum amwatan bayan kun kasance ku matattu ne nudufan til asalabi ma'ana kuna wato dugon mani til asalabi a cikin tsatsu na mazaje fa ahayakum ubangi tabaraka wa ta'ala sai kuma ya rayar da ku til arhami a cikin mahaifu na mata binafin ruhi ta hanyar busa rai fikun a cikinku sun mayu mitukun sannan kuma ubangi tabaraka wa ta'ala ya zo kuma ya kashe ku inda ta hayi ajalukum yayin karewar ajalinku sun mayu hikun sannan kuma ya zo ya kuma rayar da ku bilbasi wadda ta hanyar tashin alkiyama an an zo tashin alkiyama ubangiji ya rayar da ku sun ma'ilayi turja'una sannan kuma ku juyo zuwa gare shi to ta yaya kuma za ku zo a ce ku dinga kafar cewa ubangiji na'am والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
na'am huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwa allazi shine wannan shi Allah khalaqa lakum ma fil ardi da ya halicci ma fil ardi abin da yake ban kasa lakum ya halicce shi gare ku saboda ku ai al'araba ita kasar wa ma fiha da abin da yake cikin ta ubangiji ya halicce ta ne gare ku don ku jami'an gabaki ɗalitan tafi ubihi don ku yi amfani da shi wata ta kuma ku yi izina ya shiryar da ku zuwa cewa akwai wanda ya samar da shi ubangiji kenan shi yasa shi duk abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi a ban ƙasa Allah ya yi shi ne don ɗan adam Allah ya yi shi saboda ɗan adam yawa kuma manufa a cikin ɗan adam zaɓaɓɓe a cikin ɗan adam shine annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa za ga ana cewa ita ga baki ɗaya komai da ka sani ubangiji ya yi shi ne saboda annabi in dai Allah ya yi komai dan ɗan adam to komai ku ya yi saboda annabi saboda annabiyu auladul mu'minina min anfusihim manzo Allah shine mafi mafifici ya fi cancanta ga su mu'minai da kawunansu shi yasa cikin hadisi yake cewa ana auladul mu'minina min anfusihim ni ne mafi cancanta da su mumine ga kawunansu sallallahu alaihi wasallam kuma shi za ga a cikin hadisi mazala yake cewa yake cewa utitu mafatiha khaba'inal ard duk mu budan taskar kasa ubangiji ya bani in ji manzon Allah komai Allah ya bawo manzon Allah duk mu budan taskar kasa na sani a wata ruwaya ta Buhari yana cewa innama ana qasimun wa khazunun ni ne mai rabu kuma ni ne mai taskacewa duk taskar Allah a hannuna take in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa za ga to dan haka komai ubangiji ya yi shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama thumma stawa ila samai sannan kuma ba sai ya nufi ba da khalqil arabi bayan halittar kasa sai ya nufi ila samai zuwa ga sammai fasawahunna ubangiji ma'ana sammahunna ubangiji sai ya halicce su saba a samawatin sammai guda bakwai ma'ana sawahunna ubangiji ya daidaita su ya halice su saba a samawatin sammai guda bakwai wa huwa shi Allah wa huwa bi kulli shay'in alim masani ne ga kowane abu mujmala wa abu wanda yake ijmalan ko tafsilan ubangiji shine masani ga komai afala ta'tabiruna yanzu ba za ku izina ba annal qadira ala khalqi zalika wanda yake mai iko a bisa halittar wannan ibtida'an a farko wa huwa azam minkum shine mafi girma da gare ku qadirun ala i'adatukum mai iko ne a same da ku yanzu wanda ya halitta a lokacin da babu ita ya kuma dawo da ita na'am
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك كتنا يا رسول الله a yayin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni ja'irin fil'ar da khalifa ni zan sanya wato halifa wanda zai halifance ni fil arda a ƙasa ya khalifu ni fi tanfiza a hakani wanda zai zamo ya maye min ya halifance ni a cikin zartar da hukunce hukunci na fiha a ban ƙasa huwa adamu shine annaba adamu qalu mala'iku suka ce ataj'al fiha man yufsidu fiha yanzu ubangiji ka sanya a cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda zai zo zai dinga barna a cikin ban ƙasa bil ma'afi ta hanyar yin sabo waye suku dima'a kuma ka sanya wanda zai zo shi ke nan ya suku dima'a dinga zubar da jini bilkatal ta hanyar yin kisa kama fa'ala banul jani kame da da aljanu suka banul jani suka aikata haka dan an ce da su ne a cikin a cikin kasa kamun zuwan dan adam sai suka zo kuma suka yi abin da suke na barna ubangiji sai ya aiko mu mala'iku suka kore su wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin ya ubangiji mu muna tsarkake ka mutalabbisi na bi hamdika muna cuɗanya tasbihinka da godiya gare ka aina qulu subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka amma la yaliqu bika ga dukkanin abin da bai kamata gare ka ba ai fanana ahqqu bil istikhlafi mu ne muka fi cancanta daga halifantar da mu kala ta'ala ubangiji sai ce inni a'lam ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba na'am
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
an ce da inni alam anni alam ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba min al maslahati daga abin da yake cikin maslaha fi istikhlaf adama a cikin halifantar da shi annabi adamu wa anna zurriyatahu cewa kuma zuriyarsa fihimul mudi wal asi a cikin su za a samu mai biyayya da kuma mai sako sai zaharul adalu dan haka sai adalci ya bayyana bainahum tsakaninsu su shi ne aka ce mala'iku sai suka ce to ai ubangiji lam ya khaluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna ai ubangiji bai halicci a cikin halitta mafi mafi girma daga gare mu ba to shikenan an ce daga nan ne ubangiji tabaraka wata'ala sai ya halicci fa khalaqallahu adama min adimil arabi ubangiji sai ya halicci annaba adamu daga fuskar ƙasa an ce duk wani nau'in ƙasa sai da aka ɗibo shi aka aka sassaka annaba adamu da shi ubangiji ya annaba adamu da shi yawa ai da an kabada min ha kabadatun min jami alwani ha daga dukkanin wato dangogi wato nauyi na kasa sai da aka ɗiba aka aka yi adamu da shi daga nan kuma aka busa masa da shi sha shi dan adam shi mutum da kake gani jikinka da kake gani kasa ne yawa kasa ne shi yasa a yayin da mutum ya mutu shi wannan jikin gidansa ya koma yawa shi sa za ga shi jikinka ba abin da yake so irin nau'in ƙasa faihin ni za la'arbihi bi ta safilin faihin ni za lissama'ihi bi ta sauƙudi don haka sai ka ji shi jikinka da'ima sai ga san a huta in ka samu duniya duk abin da ka samu sai ga ba abin da kake so irin ka kwanta a ƙasa saboda shi wannan jikin naka yana shauƙi zuwa ga asalinta shi ne wannan ƙasar shi kuma ruhi wanda aka ɗauko aka sanya shi a cikin wannan jikin to shi kuma damun tsarki ne shi ruhi idan kaga ya ɓace to kai ka ɓata shi shi tsantsar haske ne shi sa shi ruhi so ake idan aka haɗa shi da jiki abinda ake so ya koma izuwa ga asalinsa ya koma izuwa ga Allah yawwa ruhin ka gabaki ɗaya ya koma izuwa ga Allah shi kuma wannan jiki shi sa sai ga sai ka ɗauki abinci sai ka bashi sai ka ɗauki yawanci ma abin da zai zama cuta kake tura masa ka ɗauki abinci ka bashi ya zama kashi ya fice ka ɗauki wannan yari mai ka ɗura masa ya fice duk abin da ka ɗura wa ci jikin naka ficewa zai koma cikin ƙasa yana nan in wani abu mai daɗi ne tafiya yake zai fita ko ta fitsari ko ta baya ya tafi cikin ƙasa ita kuma ƙasar tana nan tana jiran shi jikin ita ma ta dai shi kenan yana komawa cikin ƙasa to shi kenan ya tafi gidansa kenan yawa amma shi ruhi ba abin da yake muradi in ba Allah ba shi ruhi shi sa shi ruhi sai kana ba shi abincinsa abincin ruhi shine zikiri shine ambatan Allah shine salatin annabi shine tuna annabi shine karatun alkur'ani wannan shine abincin ruhi yawa in ya zama kuma ruhin ka kuma shi ma kuma shi kenan ka saba masa bai san bai fahimci Allah ba bai fahimci annabi ba sai kuma duhu to shi ma kuma ruhin ga baki dai shine in an mutu kuma shikenan an shige ya ruhin ka kuma ya kasa shiga cikin hadara shikenan sai a tattara shi kuma sai ya tafi can kasa kuma wal iyaz bil billah shi yasa mutum sai ta zikiri ya ta salati ya ta salati ya fuskancin Allah shi ruhin kai ta bashi abincin sa shi kuma wannan jikin wannan jikin wanda daman riga ne ai shi jiki shi jiki riga ne na shirin da aka rufe ruhin da shi to shikenan kuma ka ba wa shi ruhin mahimmanci ya fi shi wannan jikin yawwa kai ya zama kulliyarka a cikin jiki in ya zama kulliyarka ya zama shi jikinka kullum shi kake ba wa abinci shi kake kawata shi baka damu da ita jaron zuciyar ba to sai a shiga kuma cikin hasara yawwa shi za ga cin hadisi yake cewa in na fil jasad mabgata yawwa a jiki akwai wani wata tsoka idan ta gyaru jiki ya gyaru in shi wannan sirrin ya gyaru to komai ya gyaru in wannan sirrin ruhin ya jaru ya tsarkaka ya sadu da Allah to shikenan an samu abin da ake so na'am waje wa Allah ma'adam al-asma وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wa'allama adama al'asma a kullaha ubangiji tabaraka wata'ala ya sassanar da annaba adamu al'asma'a ai asma al-musammayati ya sanar da shi sunayen abubuwa kullaha ga baki ɗinsu shi ne ya ce hattal ƙasa'ata hatta irin akushi ɗin nan ubangiji sai da ya sanar da annaba adamu wal ata da kuma irin irin irin kokodin nan wal faswata wal fusayyata hatta irin rihi wanda yake mai karfi da rihi wanda yake ba mai karfi ba shine kamar tusa duk ubangiji sai da ya sanar da annabi adamu ma'ana sunan komai sai da Allah ya sanar da annabi adamu bi an alqa fi qalbihi bai an alƙa ilma hafi kalbihi ubangiji ya jefa ilimin wannan abin a cikin zuciyarsa Allah ya san da shi sunan komai da hikimar da take cikin komai komai Allah ya fahimtar da shi sun ma'arabahum sannan sai ya bujiro da su sunayen wa'annan abubuwan Allah mala'ikati ga su mala'iku faƙala lahum ubangiji ya faɗa gare su an bi'uni bi asma'i ha'ula'i to ku bani labari da sunayen wa'annan almusamma ya ta ɗin in kuntum sadiqina idan kun kasance aiku masu gaskiya ne fi anni kasancewa ni la a haluku a alama minkun cewa ba zan halicci wace halitta mafi sani daga gare ku ba au annakum a haƙƙu bil khilafati ko kuma kasancewa ku ku ne mafi cancanta daga khilafa wa jawabin sharɗi dalla alaihi ma qabla jawabin sharɗin abin da yake gabaninsa shi ya nuni a kansa ma'ana in kuntum sadiqina yawa idan kun kasance ku masu gaskiya ne qalu suka ce subhanaka la ilma lana sarki ya tabbata gare ka la ilma lana babu sani gare mu illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu iyahu shi innaka antal alimul haqi haqiqa ubangiji kai al alimu masani ne al hakim wanda yake gwani na'am an ce shi annabi adamu sunayen komai kamar yadda su masu tafsiri malaman tafsiri tafi a kansa cewa sunan komai sai da Allah ya sanar da shi wannan kuma shashin sufaye suke cewa ma'ana waɗannan sunayen shine al-asma'ul aliya shine asma'ul aliya shine dukkanin wata zarra ta kaunu akwai wani suna da ta keɓanta da shi wanda Allah ya keɓanta ya keɓance ta da wannan sunan wanda da wannan sunan kake ganin ta da ba don wannan sunan ba za ka ba zai motsi ba ba zai taharruki ba komai da wannan sunan yake yi to suka ce wannan sunayen na asma da aliya shine abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi adamu na'am
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ai ka bawa su mala'iku labari bi asma'ihim da sunayen su ayal musammayat fa samma kulli shay'in bi ismihi wa zikri hikmatihi allati khuliqa laha an ce sai ba su labarin dukkanin sunan komai shi annaba adamu ya ba su labari da hikimar da take cikin komai duk sai da ya gaya wa su mala'iku falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labari bi asma'ihim da sunayensu qala ta'ala lahum tawbihan alam aqul lakum yanzu ban gaya muku ba inni alama ghaibas samawati wal ardi ni na san abin da yake a koyi a cikin sammai da kasai wa alamu na san kuma ma tuduna abin da kuke bayyanawa min qawlukum ataj'al fiya wa ma kuntum taktumuna da abin da kuke koyewa tusiruna min qawlikum lan yakhluqa Allahu akrama alayhi minna wala a'lama na'am na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ka tuna a yayin da muka ce mala'iku ku yi sujjada ga annaba adamu shi ne ce sujudu ta hiyatin bil'in hiyayi wato sujjada ce ta gaisuwa ta hanyar durkusawa ba sajadu duk mala'iku sai suka yi sujjada illa iblis da sai dai ko iblis huwa abul jinni kana bainal mala'iki ya kasance tsakanin mala'iku a ba imtana aminar sujudi sai yin sujjada wasta kabara sai ya girman kai ai ta kabbara sai ya girman kai wa ƙala ana khairun minu ya ce wai aishi ya fi shi halakta ni min narin wa halakta hu min dinin kamar yadda ya faɗa an wajen ni ubangiji ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yunku wa kana min al-kafirina sai ya zama yana daga cikin kafare fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah na'am وإذ قلنا للملك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين wa kulna muka ce ya adamu uskun anta wa zaujikal jannata ka zauna anta kai wa zaujika da matarka ita ce hawa'u ku zauna a aljanna wa kula minha ku ci minha daga wato ab- ab- ab- daga iti ƴaƴan itatuwa na aljanna akalanci ragadan wanda yake mayalwaci wanda babu wani tsari gare shi haisu shi ma duk inda kuka so wala ta karba hazi shajarata sai dai kada ku kusanci wannan itaciyar bila akalin min ha ta hanyar ci daga wannan itaciyar wahiyar hindatu awul karamu wasu malaman tafsirin safa akan cewa kamar wato alkama ce ko kuma inibi au gairi hima ko kuma waninsu fata kuna idan kuka ci fata kuna mina zalimina sai ku zamo kuna daga cikin al'asina wanda suke masu saba ubangiji na'am فأذله الشيطان عنها فرجعها مما كانا فيه وقل أهدكم بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين fa'azallahuma shaidanu sai shaidan wato ya darzar da su ya zamar da su an ha gabarin ita aljanna da an kala lahuma hal adullukuma ala shadratul khuldi yanzu ba na nushe ku ba absa wato itaciya wadda take ta dawwama ya wa qasamu ma billahi billahi yi musu rantsuwa da Allah cewa shi mai nasiha ne gare su fa'akala mina don haka sai suka ci daga wannan itaciyar fa a harajar mamin maka na fi ubangiji sai fitar da su daga abin da suke cikinsa na daga ni'imomin aljanna wa kunna habidu kadiya wa kunna muka ci kunna habidu ilal ardi muka ce ku sakko zuwa ƙasa ma'ana antuma bi mashtamaltuma alaihi min zuriyatukuma ku da abin da ku tattare na zuriyar ku gabaki daya ba'adukum li ba'adun aduwwun shashinku maƙiya ne ga shashi wala kun fil ardin mustaqarrun ko matabbata ta tabbata gare ku fil ardi a ƙasa wa mata'un da kuma wani ɗan jin daɗi abinda za ku ji daɗi ilahinin zuwa wani ɗan lokaci zuwa zuwa da kuma rayuwar ku za ta ƙare fatalaka adam min rabbihi kalimatin فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم fatalake adam min rabbihi kalimatin don haka annaba adam sai ya cifi wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa alhamuhu iyaha da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kinsa masa wannan kalmomin an ce tasbihi ne subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka wajadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi kuma ya dinga yin gafara ga ubangiji bisa wannan abu tarko auladin da yayi kamar kuma yadda ya zo a cikin hadisin hakimu kaga yake cewa shi annabi adamu lokacin da ya ci wannan itaciyar to ya yi tausiri da annabi ne ya ce ya rabbi da haƙƙin muhammadin sallallahu alaihi wasallama lima gafarta ni ubangiji ina tausiri da annabinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gafarta mu Allah ya ce ya akai ka san ka san annabi sallallahu alaihi wasallama a halin ban bayyanar da shi ba shine yake cewa ubangiji ai lokacin da ka halicce ni ka sanya na a cikin aljanna duk inda na duba a al'arshi da cikin aljanna duk inda na ga sunanka sai in ga sunan annabi in na ga la ilaha illallah sai in ga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan haka sai na san cewa shine mafificin halitta a gurinka dan haka sai na sai tawassuli da annabi shi annaba adamu shine zaka ji shau yana cewa abu basharan na afu dariqatul musla na'am shine yace fata ba alaihi ubangi tabaraka wa ta'ala sai ya karbi shi ma'ana ya karbi tubansa innahu haqiqa shi ubangiji huwa tawwabu mai yawan karɓar tuba ne ga bayinsa arrahimu kuma mai jin kai ne gare su alhamdulillah آمين آمين فاتحة صلاة الفاتح لمن الحمد لله رب